الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا صافية تعالى الحميس يو منا عشرين غوت رمضان bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 446 wanda kuma ya daidai da yau sha ashirin ne kuma ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyeti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ko muna cikin aya ta goma sha ɗaya ba mu ƙarisa ba sai lokaci ya cin mana jiya yau za mu tashi a kan wannan aya ta goma sha ɗaya insha Allahu kafin haka akwai tambaya guda kamar biyu ne ko? to tambaya na farko dangane da maganar da muka yi jiya game da kama wuri a masallaci to sai ake tambaya hada kama wuri da ake lokacin tafsiri shi ma ya shiga ciki ko bai shiga ba to malaman da suke ta wancan maganan suna yi ne akan kama wuri lokacin sallan juma'a shi ne duk maganganun da suka yi to me matsayin kama wuri a lokacin tafsiri ko wani taron wa'azi ko wani abu makamancin haka to gaskiyar magana shine wannan ba zai ɗauki hukuncin kama wuri na lokacin sallah ba ina fata an gane masu kama wuri lokacin tafsiri ko a kama musu tun kafin su zo wannan za a yi ci gaba da kamawa babu wani abu duk maganganun da suke ta yi kama wuri ne lokacin sallan juma'a wala usman yau ba wurin tafsiri ba an gane ko to saboda haka akwai al'imam hassan al-basari allah ƙara mishi rahama daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma yana cikin manyan ɗaliban abdullahi ɗan abbas ya ga sahabbai da yawa sai dai bai ruwa a wurin sahabi ko ɗaya ba hanna na aisha har ɗakin na na aisha ya shiga ya gaishe ta amma hadisi ko ɗaya mai ruwaya daga wurinta ba shi yasa duk hadisin da aka ce an hasan albasari an wane sahabi to hadisin malamai ba sa karban shi za ce hadisi ne mursal don hasan albasari ya ga sahabbai amma bai karbi hadisi a wurinsu ba sai dai karɓo daga wurin wani tabi'i abokin shi da shi ya karba daga wurin sahabbai ya ce ya shiga wurin na na aisha har ɗakinta amma bai yi ruwayan hadisi daga wurinta ba saboda mi haka Allah ya tsara shi kenan ina fata ba wai wato in Allah shirya wani abu sai ka yi mamaki wannan ɗin ya taimaka wajen sanin wasu ilimin muka kuma na hadisi to sai Allah shirya wani abu sannan kuma wani abu ya fito ina fata an gane to Hassan al-Basri yana aika ɗalibi shi ya ba shi darduma ya je kama masa wuri kafin shi ya iso idan ya zo ɗalibin sai ya tashi shi sai ya zauna a wurin shi ya shimfiɗa ma shi zama yake a wurin shi ɗalibin har sai malam ya zo shi sai ya ainihin zauna shi kuma ya koma nemi wani waje ko a ciki ko a waje ina fata an gane saboda haka a ci gaba da kama wuri allah ba mu ikon aiki da abin da ake karantawa to wannan tambayin kaman sun san maganar da muka yi a wurin karatu yanzu nan wurin majalisin malam sadiq pharmacy tana tambaya ne game da macen da ba ta sallah ya za ta ribaci kwanakin goma karshe na ramadan yanzu muka yi magana a kai ba za mu ce ta koma ta saurara ba ko kila ba ta da data kuma labinu sai data ya yi tsada yanzu to abin da ke akwai shine a takaice abin da malamai suka ce macen da ba ta ibada za ta ribaci kwanakin goma ƙarshen na ramadan ta duk irin ibadan da ake ita ma za ta yi in ban da sallah ta tashi ta karanta ƙur'ani ta yi istighfari hailala salati annabi da duk addu'an da ake ta roƙi bukatun duniya da na lahira kuma Allah zai karba kamar yadda zai karbi na wanda yake sallah ina fata an gane babu wani bambanci daidai ne da macen da ta tsinci kanta a wurin aikin hajji ai duk ibadan da mai aikin hajji zai ita ma za ta in ban da dawafi shi kaɗai ne mace ba za ta yi ba har sai ta fara sallah amma in ban da dawafi komai da arfa da muzdalifa da mina jamrat komai za ta yi da labbaika allahumma labbaika da zikiri da addu'a da karatun qur'ani to haka shi ma kwanaki goma karshen na ramadan ki tashi cikin dare ki duk ibadan da zaki daidai kike da wacce take sallah bambancin kawai ke ba kya sallah amma wajen Allah ya karbi ibada Allah zai karba ina fata an gane to kar a yi wasa da waɗannan kwanaki da za su fara daga yau da daddare daga nan har zuwa kwanakin azumin gaba ɗaya ya ƙare kwanaki ne masu falalin gaske kwarai da gaske kuma na faɗa wa mata ɗazun na addu'a wurin karatu wanda kun san shi sai dai a maimaita na na aisha Allah ƙara mata yadda ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam idan na san yau shine daren lailatul qadari wani addu'a ya kamata na yi annabi ce kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to a yawaita maimaita wannan addu'an tun daga sallan magariba har lokacin alfijir don daren gaba ɗayan shi daren lailatul qadari ba wasu tsakiyar dare ne lailatul qadari ke zuwa ba kamar yadda wasu suke tsammani rana tana faduwa an shiga wannan daren daga na har fitan alfijir lokacin da ake daina cin abinci ainihin za a kira sallan asuba na biyu to a ta addu'a kuma na faɗa wurin addu'a kar a manta da 'ya'ya a sanya 'ya'ya cikin addu'a allah ya shirye su allah ya taimake su ɗalibai allah ba su basira allah ya sa su ci jarrabawa allah ba su tsare da muyagun abokanai a yi addu'a kuma allah in masu neman aiki ne allah ba su idan masu aikin hannu ne allah ya buɗa musu 'yan kasuwa allah ya buɗa musu duk wannan addu'an iyaye addu'an suna da mahimmanci amma suna sakaci addu'an iyaye yana da tasiri sosai akan yara sannan kuma kar a manta da mazaje cikin addu'a gaskiya a yanayin da kasan nan ke ciki wallahi mazaje suna bukatar addu'a kwarai da gaske mijinki ki sa shi cikin addu'a sosai Allah ya buɗa mishi Allah ya taimake shi Allah ya shiga cikin lamuran shi sannan cikin gidaje da ake da tangarɗa na aure a yi ta addu'a Allah ya kawo da ficintinu a gidajen aure ya haɗa kan mazaje da matansu akan ƙaunan juna da rahama a kuma nemi tsari daga sharrin shaidanun aljanu da shaidanun mutane duka ƙasa ma a mata addu'a najeriya tana kan siradi wa in minku illa wariduha to najeriya tana kan siradi sai da allah sauke ta lafiya kun irin abin da ke faruwa a fatakot a rivers a allah kiyaye gwamnati ta yi amfani da shi a wasansu jihohi don kawai cimma bukatunta na siyasa ina fata an gane shugaban kasa na da executive power ya ce ya cire gwamna ya ce jiha ba zaman lafiya ya cire gwamna na wata shida constitution ya ba shi dama duk debate din da ake yi siyasa ce kawai tinubu yana da daman ana rikici a gombe ko a kano ko a sokoto ko a fatako da yadda yanzu ya ce ya dakatar da gwamna da mataimakin shi kuma ya cire shi har tsawon wata shida kuma baya neman izinin kowa doka ce ta bashi dama sai bayan wata shida in ya kare in yana so ya kara sai ya nemi izinin majalisa majalisa kuma suna aljihun shugaban kasa sai yadda yi da su uba sun ja irin wannan a plateau ya yi sha ikiti har sau biyu ya yi wa joshua dariye ya yi wa ayodele fayoshi duk waɗannan abubuwan a muna addu'an Allah ya zaune da ƙasanmu lafiya yau kaga arewa ga yanayin da ake ciki insecurity zamfara sokoto katsina wane ne da sauransu niger har yau akwai inda 'yan ta'adda ne ke mulkan wannan wurin 'yan jarida sun gaji da bada labari ne kawai masu daina wallahi amma ba abin da ya dakata ke da ɗanyi sauƙi a can gwamnan kaduna shi ya ce a yi sulhu da 'yan ta'adda kawai sun fi ƙarfinsu in ji abin nan bello yabo ya ce bello turjinin shugabanmu ranka ya daɗe ita tun da gwamnati ta kasa bari mu mishi ladabi a zauna lafiya kaga ai wannan ba karamin bala'i ba ne ba to allah zaunar da ƙasar mu lafiya mu da muke nan mun san abin da aka yi shekarun baya na insecurity to ba za a ba mu labari ba mun san abin da ya faru a borno da yobe ba ma ba mai a gombe duk ba wai ya jima ba ne ba to shi yasa duk inda ka ji ana wani tashin hankali zaka tuna kai ma kun taba shiga irin wannan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu gaba ɗaya ya tsare mu ya tsare mana imanin mu to a cikin kwanakin nan lalle a sa ƙasa cikin addu'a da kuma dukkanin waɗanda ake kauna Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya amsa mana ibadun mu ina ga za mu tashi a aya ta 11 insha Allah cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
ubangiji ya ayyuha alladhina amanu ya kuma su imani idan qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce da ku ku buda ku yalwata a wuraren zama a majalisai fafsahu to ku buda yafsahi Allahu lakum kuma Allah zai buda muku idan ce ku dan matsa a zauna to ku dan matsa din a samu wurin zama sakamakon wannan kuma Allah sai buda muku sai Allah ya ce wa idza qila shizu idan an ce da ku ku tashi fanshizu to ku tashi yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani daga cikin ku walladhina utul ilma da waɗanda Allah ya ba wa ilimi darajatin da waɗansu darajoji wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada masani ne dangane da abin da kuma yana ba da labari dangane da abin da kuke aikatawa to a nan da aka ce idan ƙila lakun tafassahu in aka ce ku buɗa mun yi bayanin nan jiya ba sai mun ƙara ba fil majalisa a majalisai fafsahu ku buɗa yafsahi Allahu lakum kuma Allah zai buɗa muku wa idan ƙilan shizu in aka ce ku tashi daga nan muka tsaya jiya cewar ku tashin nan malamai su masu fassara guda biyu wasu malamai suka ce an ce ku zabura zuwa jihadi fanshizu to ku zabura ku an ce ku tashi zuwa wani aikin alkhairi to ku zabura zuwa wani aikin alkhairi din ko kuma an ce ku tashi daga wuri za a canja maka wuri yan hizba ko yan agaji sun ce dalawa ne tashi ka koma can a wurin sallah ko a wurin wa'azi to kai da'a ka tashi ka canja wuri kun fahimci wannan abin da kyau dole yana cikin ladubban musulunci zaka ga yan hizba ko yan agaji wanda aiki suke fadanku amma ana suna ana rigima da mutane suna tsaron dukiyoyin mutane mashin ɗinka nan muke so ka faka shi ya ce ba zai faka a wurin ba kuma tsare masu mashin ɗin za su yi kun ga babu lissafi a ciki to haka ɗabi'an mutanen mu yi idan suka ce karka ajiye motanka anan ajiye a can to dan Allah ka musu da'a taimakon ka suke yi sannan kuma musulunci addini ne na tsari an tsara akwai inda za a ajiye kaza akwai wurin mashina akwai wurin kekuna akwai wurin motoci nan wurin kuma su wane ne za su yi fakin to a yi da'a irin wannan abu shine wai za kilan shizu fan shizu in an ce wane tashi daga wuri koma can dan Allah kai haƙuri ka tashi ba tsananka aka yi ba tsari ne duk abin da aka ajiye na kawane dokoki da ka'idoji waɗanda suka sa dokokin suna yi ne don ku to shi ne allah ya ce wa zaƙilan shizu fan shizu kin zauna a wuri yar hizba ta ce hajiya iya haƙuri ki koma can ko ɗan matsa to da a taimaka a musu da'a yana cikin tsari irin na musulunci lokacin da ka ce ni ba zan yi ba ya nuna baka da tsari kenan shi kuma addinin mu addini ne na tsari tusala sha gaya wa mutane cewar wallahi tsarin musulunci na idara da na zamantakewa kusan galibi he turawa suka ebe suka bar mu da hayaniya in kuka tsari a wurinsu za ka ce an yi wannan mutane ne makuwa sai ka kama mu da su kama mutane da dabbobi wajen bin ka'ida wajen bin doka kaga mutum shi kadai a mota karfe ɗayan dare ba kowa a gari ya zo traffic light danja ta tsaye da shi kuma ya tsaya wallahi ba kowa kuma zai tsaya ya jira har sai ta bashi wannan danjan blue ko green sannan ya wuce dala zai yi a wurin mu hawa ce ni mahaukaci ne kuma shi ne mahaukacin ba da rana ma bai tsaya ba balle da daddare babu kowa za ka an tsaya a danja fa idan wanda yake nuna seconds ne ko ko a abuja nan ne kamata ce ana bin doka duk inda ya zamo saura sakan kaza sai a fara maka horn ko ka wuce ka dabi na bayan kai dame ka da horn saboda shi yana sauri shi ne sakataren mahaukata to ba wannan abin takaicin ba ka ga masu mulki ba sa bin wannan ka'ida wanda kuma kasashen da suka ci gaba duk mulkin ka sai ka bi wannan dokar gwamna zai zo danja ta tsaye da shi kuma tsaya cak to nan ko kansila ne gana ma ba zai tsaya ba shi yanzu honorable ne shi ma a takaicen takaitawa dai addinin musulunci addini ne na tsari rashin tsarin mu zai sa ka zo masallaci da takalmi a sace maka to idan babu nutsuwa a masallaci na za a samu nutsuwa kwanan da mun yi sallah wani masallaci na ga wani har kunya na ji kamar ni na ɗauki takalmi bako ne to ya zo masallacin mu sallah takalmin shi mai kyau an ɗauki duk kunya ya kama mu wallahi tallahi kamar mu muka ɗauka ka rasa yadda za ka yi da irin wannan abu lokacin sallah lokacin azumi ba abin da ya dame shi shi sata ya zo yi to amma wuraren da aka ci gaba yaushe kake tunanin ma za a ɗauka ma takalmi to tsakani da Allah sai mun gyara ɗabi'unmu sai mun gyara al'adunmu sai mun gyara zamantakewarmu ba wanda zai gyara mana in babu ba yanzu tsari a cikin anguwa ba tinubu ne zai ce mu yi tsari ba ba gwamna ino ne zai ce mu zo mu yi tsari ba wannan haƙƙinmu ne ba abin da ya shafe su ka ga kwata a cikin anguwa mutum ya bar kwatan shi yana ta gudu ya ɓata layi to zidan Allah sai shugaban kasa zuwa mishi magana ko sai gwamna ya shigo lungu ya ce waye mai kwatan nan ya toshe kaga babu hankali cikin wannan abu kuma ba wanda ya sai mishi magana shi yana da right a wannan ba right bane ba ka cutar da mutane ma duk wanda Allah ya isa wallahi sai Allah ya rubuta masa zunubi duk wanda ya tsallaka kwatan nan yace Allah ya isa kuma ya Allah ya isa kaga ita tsino mutum ka mai kwatan nan ba shi da mutunci saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan dole mu za mu gyara kaga an rubuta an sa signboard ba a fitsari a nan ya zo kuma ya fitsarin shi ya karanta sai dai karanta ya gani kuma sai ya fitsarin ke duk abin da za a yi ma'ai wallahi tallahi mutanen mu kenan abin da ba za ka taɓa ganin shi a ƙasashen waje ba ba za ma ga an rubuta nan ba a fitsari ba wai zai rubuta maka ba ma wanda zai yi dama ko kuma ga an rubuta ba a zuba shara a nan kuma sai zai zuba akwai wanda na gani wannan da idona ya ebo sharan shi da ya zo sai da tsaya karanta abin wallahi sai watsa wa ƙaryen banza ƙaryen mafi ya watsa fiye tafiye shi na kira shi allah sa na san shi ta tsakaninka da allah wa ne ba ka karanta abin nan ba karatun hausan boko da ka iya yin shiru yana kallona na ce tun da aka ce ba a zuba shara me yasa ka zuba ko malam nan ba turai ba ne ba abin da ya gaya min kenan to kaga shi a mentality shi turai da suke abin da ya kamata kai musulmi da ya kamata kai kana cewa wani kafiri ne zai abin da ya kamata Allah ya sauwake to duk ire-iren waɗannan tsare-tsaren sai mun gaya kanmu gaskiya sai mun yi tsari sai mun gyara Allah ta'ala ya gyara mana yarfa illahu allazina amanu minkum Allah subhanahu wata'ala yana daga darajar masu imani daga cikin ku abin da ke daga darajar mutum dama shine imani shi yasa wani yake cewa duk mutumin da ba shi da imani to ƙarshen ƙasƙanci kenan idan ka ɗauki abu lahab da muke karanta shi cikin tabbata da tabbata da abi lahabin wa tabba kullum ana ta tsina mishi albarka a ƙur'ani dangin annabi ne fa alaihi salatu wassalam da shi abu lahab da baban annabi ubansu ɗaya kusan wannan abu baffa yake a wurin annabi amma tsinannin baffa saboda ƙur'ani ne allah tsina mishi albarka da baba da shi da baban annabi alaihi salatu wasalam mahaifinsu daya amma ba uwa ɗaya ba kun ga babban shi ne kenan saboda me saboda bai imani ba ba ƙuraishe ƙarshen daraja a larabci a ce kai ba ƙuraishe ne amma ka bilal baki ne daga afirka amma allah daga darajar shi annabi ya ce na je aljanna na ji motsin takalmin ka bilal kana tafiya cikin aljanna wani aiki kake haka ga wannan balarabe ba ƙuraishe dangin annabi allah ya tsine mishi albarka ga wani baki daga afirka bawa an kama shi an sai da shi a makka amma ya shiga musulunci allah ya daga darajar shi har annabi ya ce ya ji tafiyar shi a gidan aljanna ina fata an gane to saboda haka ga imani ya daga bilal kafin shi a kaskantar da abu lahabin to shi yasa duk abin da ka samu a duniya in ka rasa musulunci ka lalace kuma ka yi hasara duk abin da ka rasa in Allah baka imani da musulunci ya ma babban kyauta wallazina utul ilma haka Allah na daga waɗanda suke suke da ilimi darajatin da waɗansu darajoji saboda suna ɗauke da saƙon Allah suna sauke da saƙon manzon Allah alaihi salatu wasalam su ne fitila su ne hasken al'umma ilimi shine abin da kai ta ba da shi yana karuwa ba abin da za ka dinga bayarwa ba zai ragu ba sai ilimi idan kai malamin ƙur'ani ne duk lokacin da kake karantar da ƙur'ani muraja a kake haka ne ko aron ma hadda ma ta fi zama kana karantarwa kai ma karuwa kake duk ilimin da ka bayar shi ilimi idan baka ba da shi zai samu matsala amma lokacin da kake ba da shi kuma zai karu kuma duk abin da ka mallaka kana gadin wannan abin idan kuɗi ne idan gida ne idan mota ne idan komai kana ta gadi shi kara zo a saci amma ilimi baka gadin shi ba a taɓa cewa ka Allah sarki malam wane wallahi barayi sun sace ilimin shi a zo ana mishi jaje ba a taɓa wannan abin ba shi kaɗai na abin da ba a satan shi sannan ko me kana iya aro kai ado da shi za ka je ka aro kaya mai kyau ka aro mota mai kyau ka je ka mata karya ka burge haka na ko ba haka ba tun sun bi son ƙaryan dama su ma shi yasa ake musu irin wannan komai za ka ara ka ari mashin ka ari mota ka ari gida ka ari komai amma ba aron ilimi da Allah malam taimaka min da ilimin kan nan zan je ne lacca a wata unguwa zai yiwu ba zai yiwu ba shi kaɗai na abin da ba a karɓan aron shi ba a ba da aron shi ko waɗanda ka haifa ba za ka ba shi ilimin ka ba sannan ɗan malami ba zai ado da ilimin baban shi ba Allah ji kamala bakar mamul gumi yana da 'ya'ya maza da yawa amma guda ɗaya ka sani dr ahmad saboda me shi ne malami a gina yanzu akwai misali wanshi wanda ya kai matsayin birgidiya janar a soja abdulkadir wanda na san shi sosai amma wa ya san sunan shi anan babu malar su mai shi mai mata waje ba yana da 'ya'ya maza da 'ya'ya mata amma dakta ahmad gumi shi kaɗai ake jin sunan shi to inda shi ma bai karatu ba haka zai zama kuma shi da kanshi ya ba da labari da aka yi hira da shi wanda yake naji shi ma soja ne shi dakta ahmad gumi yana aikin sojan ya zo ce babansa shi zai bar aikin soja yana so zai shiga karatu baban ya hana shi ana na ana na har lokacin baban gida dab da za a fara harkar siyasa to sai shi ibb ya ce ya ba wa duk wani soja dama da yake son shiga siyasa ya ajiye aikin soja ba a haɗa aikin soja da siyasa sai dakta ya ce to na samu dalili na ajiye aiki ya zo convincing malam sai malam ya amince ya ce ya yadda da ya je wajen ogan shi sarkin gwandu mustapha jakolo ya miƙa mishi zane shi leta yana zaune haidi tashi tsaya ya ce babanka ya sani ya ce kwarai ce ba zan karba ba na yi magana da shi to a takaice haka ne bar aikin sojan ya zo ya tafi misira karatu ya shekara biyu ya ce baban ba zan iya zama a misira ba malam ya rike hannun shi har ummul qura ya kai shi wajen din na makarantar ya ce ga ɗanka nan ka bashi admission a makka an gane ku to abin da sa na kawo wannan abun shine kaga inda ya zauna aikin sojan da zo ne ya san shi da shi ma ba san shi ba to a takaicen takaitawa da shine matsayin baban nashi ba zai sa a san shi ba sai da shi ma ya tashi wa kanshi to wannan yana daga cikin daraja na ainihin ilimi kenan wanda ba kowa bai mai da shi kowa sannan ya tabbata cikin hadisi daga annabi alaihi salatu wassalam ya ce innal mala'ikata ta zau ajini hati hari zalli ɗalibin ilmi ya ce mala'iku sukan shimfiɗa fuka-fukansu rizan li ɗalibin ilmi don kamar ka ce ko faranta wa ɗalibin ilimi rai ko kuma neman yardan shi da sun ganka yesu a baje fuka-fukinsu suna girmama ka sannan annabi ya ce man saraka ɗariƙan yaltamis fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljannati duk wanda biyo ta hanya yana neman ilimi to Allah zai sauƙaƙa masa hanyar zuwa aljanna to faralan ilimi yana da yawa ayoyin qur'ani da hadisai wanda wannan lacca ne mai zaman kanshi wanda ba za mu tsaya mu yi dogon bayani ba amma kuma mal ilmu illa al bihi ilimi baya amfanin komai in ba aiki da shi ba shi yasa annabi faɗa cikin hadisi ya ce ran tashin kiyama za a zo da malami a jefa shi a wuta a'a mutanen su leko malam ba kai bane kake lacca kuna ta ruwa kaza kaza ce wallahi ni ne ina faɗa amma ni bana aiki da shi sai Allah ma ya tambaye shi me kai da ilimin kai ce Allah ai nayi aiki saboda kai Allah ya ce ƙarya kake kayi ne dan ka burge kuma ka burge an gani an yaba shikenan iya rabonka kenan amma baka da komai a wurin mu Allah ya kiyaye wannan kalubale kenan da masu ilimi suke da shi a yi ikhlasi a yi don Allah kar a mai da ilimin sullamun wani tsani da za a taka da shi don cin waɗansu muradu na duniya wannan ba ƙaramin bala'i ba ne ba masifa ce ƙware da gaske sai wanda Allah ya kiyaye wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana ainihin ba da labarin duk abin da kuke aikatawa babu abin da ke buya wa Allah babu abin da Allah bai sani ba subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqah ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم kafin mu shiga wannan ayan akwai wani hadisi da imamu ahmad ibn hanbal ya roto a cikin musnad da imamu muslim a cikin ingantaccen littafin shi a cikin ainihin salatul musafirin hadisi na 817 a cikin sahihu muslim sayyidina umar dan khattab Allah ta'ala ya kara masa yadda wata rana suka haɗu da wani daga cikin gwamnonin shi na makka sai da umar shine shugaba yana da gwamnoni a makka a iraki a siriya ƙasashe da yawa misira su amur bin as to sai ya zamto yana tafiya ya zo gun da ake ce masa osfan osfan sai ya haɗu da gwamnan makka sai sai na umar ya ce da shi manistakhlaf ala ahlil wadi to kai kana gwamna ka yi tafi waye ka halifantar musu waye ka ba wa a menene ake ce mishi wakiltawa wa ka wakilta ya zamo zai rike ma kafin ka dawo shi ne sai shi wannan gwamna na sayyidina umar sai ce na wakilta musu wane sai faɗi sunan wani sayyidina umar bai taɓa jin sunan shi ba sai ce wane ne wannan wanen kuma da ka wakilta musu shi waye faƙala sai gwamnan makka ya ce rajulun min mawalina ai wani mutum ne daga cikin bayinmu da muka yanta sai na sai na mamaki bawa za a ba gwamna don ko an yanta shi kaskanci ne ya taba zama bawa ya za a ɗora shi gwamna akan manya-manyan mutane umar ya ce istakhlafta alaihim maula yanzu bawa kasan ya zama musu gwamna a makka wannan wani irin aiki ne haka an yi abin da ba daidai ban ji sai na umar faƙala sai shi wannan gwamnan makon sai ya ci ya amir al-mu'minin ya kai sarkin masu imani ya kai sarkin mummunai ya ce innahu ƙari'un da kitabillah alimun bil fara'id abu guda biyu kawai ya faɗa ya ce tab ai wannan da na naɗa musu gwamna ɗin babban alaramma ne ƙari'un likitabin lahi makarancin littafin Allah ne sannan alimun bil fara'id kuma masanin ilimin rabon gado ne shine ilimin da yake da wahala kuma shine ilimin da Allah zai saurin ɗauke shi daga bayan ƙasa yanzu aka tara malamai ɗari kai musu tambaya kan rabon gado wallahi kyarre ka samu guda uku sun tsallake domin ilimin rabon gado Allah ji kamalan Jafar ya ce ko da suka je Madina suka karatu shi dai a jami'an Madina bai koyi ilimin rabon gado ba ya ce sai a wajen wani ya koya wani dan cadi yana zuwa ɗaki yana koya mishi kuma haka ne lokacin da ake koya mana ilimin rabon gado kai za ka ɗauka ma bokanci ake koya mana to yashi za a zuba a ƙasa kaga ana wasu lambobi yadda ka san bugun kasa to ba bugun kasa ba ne ba a fitar ma kaza a fitar ma kaza a fitar ma kaza to idan ka iya wannan abun ko kana bacci aka ta da kai rabon gado duk rikicin shi wallah za ka yi to sai mutum ya yi karatu amma dan karatun aji ka yi atc ka yi buk ka yi wace ci hayaniya za a yi ta yi kawai da an ma tambaya ilimin rabon gado sai ka waske to yana cikin ilimin da ke da wahala kuma idan a ƙarshe-ƙarshen lokaci Allah zai ɗauke masu wannan ilimin ba a zo gari gaba ɗaya ba mai wannan ilimin to saboda haka ɗalibai masu wa'azi da masu karantarwa su koma wani malaman zaure su koyi ilimin rabon gado Allah cikin mala albanin zaria ya ce sai ka je ka yi ladabi a gaban waɗannan malaman sannan ka koya albani ya sha faɗan wannan abu Allah mishi rahama ya ce gabansu muka je muka durƙusa da muftasar suka koya mana to duk wanda bai wannan ba sai daga kalle shi kai dariya kawai to sai sai na umar aka ce mishi ai wannan din fa yana da ilimin rabon gado sai na umar da ya ji haka gashi alaran ma gashi mai ilimin rabon gado ina ga alaran ma za mu samu ku ilimin rabon gado nake ga da su mala awal to sai ya ce in ji sai na umar faƙala umar radiyallahu an kun san an ce mashi bawa ne shi sa ce me yasa za a saba wa gwamnan makka ya ce ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala yace tabbas dama annabin ku ya faɗa alaihi salatu wassalam inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u biha akharin yace annabi ya ce tabbas Allah yana daga darajar waɗansu mutane da wannan alkur'ani yana kuma kaskantar da wasu mutane da wannan alkur'ani kun ga sai na umar yana tabbatar da me ilimin shi da qur'anin nan shi ya kai shi wannan matsayin gashi bawa ne amma gwamna ya zaɓe shi ce to ni zan yi tafiya yanzu kai ne mai riko kafin na dawo sayyidina umar yana jin bai wanda Allah bashi na ilimin rabon gado da ilimin ainihin alkur'ani sai ya janye makaman shi yace dama ya ji annabi ya faɗa cewa Allah na ɗaga darajar waɗansu mutane da wannan alƙur'ani yana kuma ƙasƙantar da wasu ma da wannan alƙur'ani Allah ka ɗaga darajar mu da alƙur'ani Allah ya ce ya ku masu imani ya yi wallazina amanu ya ku masu imani idza najaitumur rasula idan za ku yi gani da annabi kuna so ku gana da shi to faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa kafin ganawan ku gabatar da sadaka tukunna sai an yi sadaka an gane ko sai Allah ya ce zalikum khairul lakum haka shefi muku alkhairi watsa har kuma shefi tsarkake shefi tsarkakewa in kana so ka je kai mitin da annabi to sai ka ba da abin sadaka amma sadakan ba annabi za ka bawa ba ka samu wani miskini kawai ka bashi sadaka sannan ka samu appointment da annabi miskini kuma ko da annabin bai san shi ba kawai dai ka ba da sadaka kafin a baka appointment kai mitin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato annabi shugaba ne ga nauyin shugabanci ga nauyin karɓar risala daga wurin Allah da zuwan mala'ika jibrilu ga yana da mata yana da 'ya'ya dole su ya zama suna da lokacin shi to sai zanto amma mai shi ba mai lokacin shi wannan ya zo wannan ya zo wannan to sai ake so a hana wannan abun saka ce duk wanda zai zo mitin sai ya bada abun sadaka sai mutane suka fara to ina za a samu abun sadaka kaga dai ba za ka ba Allah dan kaɗan ba ka ce naira hamsin misali kenan ranar wani ga ya ba da sadakar naira biyar na ce tsakaninka da Allah naira biyar tana aiki yanzu a masallaci ya fi da naira biyar na ce tsakaninka da Allah me na naira biyar yanzu ko cingam ya fi naira biyar na ce ta za ka ba mu naira biyar a akwatin masallaci a takaice na san akalla zai iya ba da ko ɗari biyu shi sa na mishi aka kawai laluma ne sai zaro naira biyar yi dariya sai ciro 200 na ce da ko kaifa ka kyauta wa kanka a takaice dai shine saboda sahabbai a lokacin suna cikin wani irin yanayi wato sahabbai ba fara yiwon daɗi suka yi ba fa ka ɗauki muhajirun da za su bar makka fa akwai wanda ko allura bai ɗauka ba duk abin da kake da shi kafuran maka sun kwaci kai ba talaka ba ne rana ɗaya sun mai da kai talaka allura ba za ka fita da shi ba to a sulale ma ake guduwa ta yana za ka ɗauki kaya a yan kankan da jaka an san tafiya za ka yi haka za ka fita single ba komai kamar za ka ɗan zaga ne wani abu sai ka fita bayan gari ka gudu haka suka yi ta fita sai yadda umar ne kaɗai ya ce shi kan dole a san ma zai tafi ya ɗauko takobin shi ya rataya ya zo ka'aba ya ce to zan yi hijira zan tafi madina kuma ta hanya kaza zan bi ya ba ya shela ya ku mutanen makka su abu jahil su wane da wane na shirya zan yi hijira zan bi annabi madina kuma ta tumfure zan bi misali a ce bauchi zai yi kaga in ka ga dama sai ka zaga ta duku in ka je darazo ka koma bauchi ya ce a ni ta nan hanyar dai baucin zan bi haka gaya musu ba wani zagayen da zan yi ya ce duk wanda yake so matashi ta zamo ba zawara ya biyo ni yace duk wanda yake so ƴaƴan shi su zama marayu shi ma ya biyo ni ko mutum ɗaya ba wanda bi shi sai yadda umar ɗin kenan an gane ko to saboda haka sun yi rayuwa ne na kunci abu hurairu yake cewa ba mu fara ƙoshi ba sai bayan yakin haibara da aka samu ganima da yawa amma rayuwa ake na wahala annabi fito tsakar rane na jin yunwa ba abinci a gidan shi sayyidina umar sayyidina abubakar abubakar fa su ne masu kuɗin lokaci an talauta shi kafaran maka sun masa barna sayyidina umar yunwa ta ciyo shi ya ce kai bari je gidan abubakar ya ci abinci tun abubakar rafin ni dama dama yana tafiya sai ga abubakar yana tahowa a ai dama gidanka zan je in ji sayyidina umar wallahi yunwa ta fito da ni dala mu koma gidanka in ci abinci ce wallahi ni ma ita tafi da ni dama ni ma gidanka zan je shi subhanallahi wanda zaka kai masa kuka ka same shi ya kawo ma kuka ya za a yi suka yi carko carko to mu tafi gidan annabi alaihi assalatu wassalam saboda shi ne dole zai sanya zai da mu suna tafiya a hanya suka hango annabi na tahowa ya rasulullahi suka gaishe shi ina zaka je ce wallahi gidanka zan je in ci abinci abubakar gidana ba abinci wanda aka yi kowa da ya samu amma ni na ci girma na haƙura yunwa nake ji ya ce wa shadda min sagabin a sha'ahu watsawa tahta al-hijarati kashan matraf al-adami in ji mai baiti annabi akwai lokacin da ya dauki dutse ya dora akan cikin shi sai ya daure da wani kyalle saboda idan kana jin yunwa idan ka matsa cikinka to yunwan tana sauki haka annabi to saboda tsaban tashin hankali suka ce to yanzu sai ka sanya za ka yi da mu mu ma yunwa ce ta fito da mu annabi ya shiru an samu matsala sai ce to ku biyo ni ya shiga gaba suna bin shi a baya suka fita can wajen madina suka je gidan wani balarabe suka ji annabi ya sallama sai matar gidan ta amsa mai gidan kenan nan ta ce baya nan ya fita ya shiga cikin lambu ya je ego mana ruwan sanyi kasan lokacin zafi ruwan da ke cikin tafki a lambu yana da sanyi ya je ego mana mu sha sai ce to za mu jira shi ta yi musu shimfiɗi ta kawo musu ruwa da wane ne aka zauna can sai ga mutumin ya dawo ya ga annabi a gidan shi ga abubakar ga umar ya ce wallahi duk duniya na fi kowa yau ba wanda ya fi ni daraja don duniya da lahira gaba ɗaya yana gida na yau ya shiga wurin matar ya ce a yau gidan nan kan alkhairi gaba ɗaya sauka a gidan nan ya je tsinko donon dabino gaba ɗaya ya kawo ya ajiye a gabansu ya zaro ta wuka ya tafi cikin garke annabi ya gane za a yanka dabba sai ce kaga karka yanka mai shayarwa ya a yanka wacce ba ta shayarwa saboda tausayi na annabi kada je yana sauri ya kamo wata mai yaya kanana yanka ta ya mai da su marayu aka annabi rahama kenan in wani ne saboda kwaɗayin shiru zai yi in ma kowa a yanka shi aka zo aka gasa nama alhaji aka yi walima aka take ciki aka ci nama aka ci dabino aka sha ruwan sanyi alaihi salatu wassalam to kun ga wannan na nuna muku cewa mafi yawan sahabban sun rayu cikin kunci to shi ta duk yanayin da ka shiga kai ma ka yi haƙuri kuma zai zo ya wuce sahabban yadda suka dawo masu kuɗi gaba ɗayansu Allah ya buɗa musu ya kawo fatahi ya kawo falala to a nan da ya ce musu duk wanda zai je wajen annabi mitin ya ba da sadaka yawanci ba su da kuɗi to sai suka shiga cikin takura sai aka daina zuwa wurin annabi mitin sai da gan shi a masallaci ka kare masa kallo kana son afanci min baka da kuɗi to sai Allah da ya fanci suna cikin kunci sai ce fa illam tajidu idan ba ku samu abin da za ku bayar ba fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ya tausaya muku ya yafe muku malamai suka ce duk qur'ani kam wanda ita kaɗai ce ayan da aka saukar da hukuncinta aka shafe hukuncin kafin a aiki da ita babu sahabin da ya bada wannan sadaka a lokacin ana cikin kunci ne abin ya zo ba a samu yalwa ba an fara samun arziki sai Allah ya ce mai
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الله أشفقتم شن yana muku wahala ne yana takura ku ne ko kuna jin tsoro ne an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat ku gabatar da sadakoki kafin ku gana da annabi sallallahu alaihi wasallam hakan na wahalar da ku ne hakan na takura ku ne fa lam taf'alu to idan ba ku aikata ba dan ba samu wanda ya ba sai Allah ce wa taballahu alaikum Allah ya dawo da ku bi ma'ana ya shafe wannan hukunci wasu malamai suka ce taban nan dan ba laifi suka yi ba a taballahu alaikum Allah ya dawo da ku bi ma'ana ya soke wannan hukuncin ya dawo da ku a hukuncin farko a ji a gana da annabi ko da ba da sadaka ba ko kuma mu ɗauka wa taballahu alaikum Allah ya karɓi tubanku ya gafarta muku saboda ƙin yin da kuka yi ba don kuna da shi ba ne ba ku da shi ne Allah ya sani sai Allah ce tufa ƙimus salata ku tsaye da sallah Allah yana ta magana a Qur'ani a tsaye da sallah a tsaye da sallah a tsaye da sallah wurare da yawa saboda tsaye da sallah mun sha faɗan ababe ne guda uku na farko yin sallah akan lokaci kada ki kuskura ki bari wake kina aiki rana ta faɗi baki sallar la'asar ba ko aikin menene haramun ne duk wanda ya bar lokacin sallah ta fita bai yi ba da gangan to Allah na fushi da shi ya aikata zunubi daga cikin manya-manyan zunubai kar ka kuskura ka bari ko ki bari rana ta fito baki sallan asuba ba kaga wani ya ta bacci har rana ta fito wa ya makar sallah asuba duk masallatan garin nan ba da shi ba sai ka ce mashayi kuskure ne gwanda a ce ka tashi ka yi sallan ka koma baccin ka gana ma ka kai azhar ma baka tashi ba ya fi sauki a takaice dai ba a haramun ne a ban lokacin sallah ya fita da gangan ba tare da wani uzuri da shari'a za ta karba ba ko bacci da ya kama ka baka sani ba ko kuma mantuwa da wannan ne ma malamai suke nasiha ga masu sallan tahajjud duk tahajjud din da ya hana ka sallan asuba tahajjud din haramun ne kusan wannan abin da kyau sallan tahajjud mustahabi ne sallan asuba kuma farilla ne duk mustahabin da ya hana farilla ya zama haramu idan zaka je tahajjud ka dawo karfe uku da rabi ka kwanta bacci ba kai sallan asuba ba tahajjud din ya zama haramu kai baccin ka karka tashi sai lokacin sallan asuba musan wannan abin da kyau duk wani aikin mustahabi to bai hana aikin farilla farillan shine awwala idan kai rayuwa har ka mutu ba kai tahajjud ba Allah ba zai kama ka da laifi ba amma in kamar sallan farilla ka fita a musulunci kun gane wani abin da kyau don wannan na faruwa da mutane da yawa na san wani muna tare da shi ya je sallan ta da ya dawo wajen uku da rabi sai kwanta shi ne bai tashi ba sai wurin azahar wallahi wai sha je tahajjud wannan wani irin tahajjud da wannan kaga tahajjud ya zama bala'i ko kuma ya tashi na tambaya wai an yi sahur ne wallahi na san shi sosai har ina tsokanin shi da wannan abu na ce dan Allah wa ne kar ka ƙara zuwa tahajjudin nan shi dan Allah kai baccin ka za mu tashe ka lokacin sahur ka tashi karfe hudu kai nafila raka'a biyu ka ci abinci kai sallah asuba ka koma bacci tama wannan tahajjudin naka haramun ne wai ai malam ina da bukatu a wurin Allah na ce Allah ba zai biya maka ba ba ka sallan farilla ka ce kana da bukatu a wurin Allah to saboda haka Allah ce wa imu sala ku tsaye da sallah tsaye da sallah shine yin ta akan lokaci shine abu na farko tsaye da sallah na biyu yin sallah irin yadda annabi ce a yi sallah kar kai sallah yadda ka ga dama kai sallah a nitse babu wata sallah wa ita yar faki ba yawa sai lada duk yar faki babu lada kun san yar faki ko idan aka yi kabbara kafin ka kifta an gama fatiha da sura an yi ruku kuma idan aka yi ruku in aka ɗago haka ake kawai sai a tafi sujjada in aka ɗago daga sujjadan kuma haka ake sai a koma da ya yi haka sai ya haka sujjada biyu kenan two in one to wannan ba sallah ba ne ba wani ya zaya irin wannan sallan a masallaci a sha annabi yana ganin shi alaihi salatu wassalam dan ba mai ilimi ba ne ba shi idan kuka ji an ce wani sahabi ya yi abu kaza galibi sababbin musulunta ne ba su ma yi karatu sun fahimci addinin ba shi yasa annabi ke ta koyar da su a hankali wasu suna amfani da wannan dan su soki sahabbai a sababbin musulunta ne duk wanda ya shigo musulunci dole a koya mishi ibada ya zo ya sallar shi yar faki ba yawa sai lada da ya gama sai zo zai gaida annabi ya ce assalamu alaika ya rasulallah annabi ya amsa ce wa alaikum assalam wa rahmatullah saboda musulmi ne annabi kuma ya san bai sani bane ba sai ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah dan ba sallah kai ba ya koma ya sake ya dawo har sau uku suna haka da annabi sai ce ya ce wa annabi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallan da tafi wannan kyau ba ai na kure a daka ne wannan sallah ya gama kure a daka ne annabi ce ai ba sallah kake ba ai shine annabi ya koya mihi sallah tun daga kabbaran harama har assalamu alaikum annabi ce idan ka dago daga in kai ruku'u kar ka dago sai ka daidaita idan ka dago kar ka je sujjada hatta tastawiya qa'iman har sai ka daidaita a tsaye duk gaban ka sun sanan ka gangara sujjada haka annabi ta koya mishi har assalamu alaikum shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai abdullahi bin abbas ya ga wani yana irin wannan sallan sai ya kira shi a lokacin tabi'ai ya ce shekara nawa kana wannan sallan ya ce ko shekara arba'in ya ce ma sallai ta arba'in na sana shekara arba'in ba ka yi sallah ba kawai kana motsa jiki ne ya ce wallahi shekara arba'in ba sallah kake ba ya ce wallahi da ka mutu a wannan sallan da ka mutu ba a cikin musulunci ba in ji abdullahi bin abbas sai da ya rantsuwa fa ya ce na rantse da allah da ka mutu kana irin sallan nan da ka mutu ala gairul islam a wani addinin da ba musulunci ba saboda sallah shi ne mafi ƙololuwan ibada gaba ɗaya abdullahi bin abbas ya zaunar da shi ya koya masa yadda ake sallah ya ce to yau ka fara sallah to saboda haka yan uwa dole a koyi sallah a yi sallah a nitse na amma sallah ana sauri din nan ba sallah bane ba ina fata an gane ke sa idan wani abu ma zai dauki hankalinka annabi ce karka yi sallah kana tsananin jin yunwa an kawo tuwo annabi ce karka yi sallar nan ka zauna ka take cikinka karka je kana sallah kana jin kamshin tuwo ina fata an gane to annabi ce ka bar sallan ka ci abinci dan ka nitsu ke sa tun daga kawaidi waɗumani na tu fararun farilla ne wal itidalu da daidaituwa fararun farilla ne duk an manta wannan abin ne gashi an karanta kaman waka an wuce duk abin da ya faɗa kuma farilla ne at-tumani na tu a samu nitsuwa a cikin sallah nitsuwa na zuci wal itidalu da kuma nitsuwa na gabbai shine daidaituwa zuciyanka ya zamo tana kan sallan sannan kuma gabbanka sun nitsu ba sallan sauri ba sai Allah ce wa atu zakata kuma fakkar ku manta babu lokacin da bawa ke kusa da Allah kamar in yana sallah annabi ce al musalli yunaji rabbahu mai sallah yana munajaci ne da ubangijin shi yanzu ka zo ne zaka gana da Allah Allah ya baka appointment akwai wani wallahi ba musulmi bane ba a Lagos ya ce mini addinin musulunci ba addinin da ya kai shi sai na ce ma saboda me ya ce ku fa sau biyar kuke ganawa da allah mu kuma sai ran lahadi ce wani irin allah ne wannan baya son ganin mu haka wallahi da bakin shi ya gaya min a ce shi musuluncin nan mafa ya fi burge shi na ce aje dai zuwa insha allah zai burge ka ƙarshe kuma sai da ya musulunta ina fata an gane to saboda haka babu allah ne ba mu appointment har sau biyar ka zo mu gana faɗi matsalolinka to ina za ka yi sauri duk inda za ka je ganin wani babba za ka je ne a nitse waya ma kashewa ake ko a sata a salad amma na ga wanda muna sallah a kaduna sa ne na gwamna ana cikin sallah sallar la'asar kuma ina kallon yadda abin ya faru kawai sai wayan shi ringin ya duba kawai sai ya dauka hello ya fita masallaci ko gwamna ne ya kira shi wallahi musulmi dan musulmai gaba da baya na eh kun ji ko washi kuma wannan da aka mala an rena Allah fa la ilaha illallah malami ne ya ce a nan wani kuma da aka kira sai ya daga da ya amsa call din sai ya kabbara dan aji Allahu akbar la ilaha illallah babu wani shugaba a duniya wallahi ko ba musulmi ba ne ba in kana aiki da shi kira ka kana sallah ba ka ɗaga ba daga ba ka ce sallah nake wallahi ba abin da zai maka tun ya san matsayin sallah a musulunci to balle gwamnan da yake musulmi balle shugaban ƙasar da yake musulmi ko mai gidanka a kasuwa wato wannan shirka ne ba musa wannan abin da kyau shirka ne wannan duk wanda kake jin tsoron shi fiye da tsoron allah ka yi shirka da shi wallahi yana cikin shirka to saboda haka mu ji tsoron Allah mu girmama Allah shine Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah ba matukar girmama shi wannan sano ta zuwa qur'ani malawa wa ma qadarullah haqqa qadarihi na ba ku asamin zuwa gobe kai da malawa bakar to Allah ya ce ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta a girmama shi to kana so ka shiga cikin wannan ayan ne to dan Allah mu ji tsoron Allah fiye da kowa kuma ƙarshe kun san wannan wanda ya wannan abun na rantse da ala karshe sun yi fada da gwamnan ya kore shi ba a gama tenuwan da shi ba wannan duk na san wannan abu ya zo ya koma wajen wani mai rigima da gwamna kaga allah ya watsar da shi ke sa gwamna ma ya watsar da shi da na same shi na ce honorable ya zai ana sallah ka fita don allah ya sa da zan san abun ba ni nake jan sallan ba na zo a makare inda ni na zo za a sa in ba da sallah a wurin sai a gabana ya abu wallahi ma excellency ne fai kira ni malam ka san excellency kuwa ban san lokacin da nace excellency banza wallahi aka nace mishi nace in dai har excellency zai kira haka yanke sallah to ka sani Allah ke bayarwa ka saurari abin da Allah zai maka ya kirkiya akramaka Allah kenan dama muna dan wasa da shi akramaka Allah wato sun dauka kawai kai baka san me kake ba wallahi karshe gwamnati ya kore shi komanda suka yi fada da gwamnati ba na ji daga wannan abun sun yi shekara da gwamnan ba ai Allah ba zai barka ba wulakanta Allah ne subhanahu wa ta'ala to dole a girmama Allah fiye da kowa in ba haka ba kayi shirka Allah ce wa atu zakata ku ba da zakka wa atiullaha ku bi Allah ku mishi da'a cikin yi nayi bari na bari wa rasulahu ku yi wa annabi da'a cikin yi nayi bari na bari ku girmama annabi kar ku girmama wani waliyi ko wani sharifi akan annabi duk wani dan adam da Allah ya halitta annabi ya fi shi duk wani wali sahabban annabi masu fi shi ba ma annabin ba alaihi salatu wassalam sai Allah ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa Allah ya san komai kuma zai bada labari zai hukunci akan kowa zai hukunci akan komai idan ka aikata alkhairi ka ga alkhairi tun a duniya in ka aikata san zuciyanka kuma Allah ya maka sakamako in ya ga dama tun daga nan ya ga dama kuma ya barka ka zo ka same shi inda rabbaka la bil mirsad nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci sai Allah kai mu gobe abin da mu karanta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa akwai sanarwa gobe malam Sadiq Pharmacy zai gabatar da karatu a nan a taken laccan kuke muhimmancin hakuri ta dace da lokacin ja gaba wannan laccan muhimmancin hakuri a rayuwa ok ribar haƙuri sannan ranar asabar mata malamin da daura za ta zo sannan laccen malam sadiq ɗin kuma zai sake ranar lahadi insha allahu zai zama kwana biyu kenan da gobe da ainihin lahadi jibi matan malam aminu daura ran asabar sannan insha Allah ranar litinin kuma za a gabatar da lacca kan matsalolin aure da abubuwa wanda kwamanda zai yi insha Allahu su suke karban korafe-korafe za ku ji ababen mamaki a wuri shi Allah ta'ala ya kama da rai da lafiya in Allah sa Dr. Bakar Talle ya samu sauki sosai shi ma zai mana lacca koda na rana ɗaya ne mun yi magana da shi jiya Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya sa ya zama kafara duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Allah ka mata albarka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yi wa shugabanninmu albarka Allah ka shirya mana da su Allah ka ba mu ainihin imani ka tabbatar da mu akan addinin ka zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka tsare mu da tsare ka daga dukkan sharri wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka kare mu daga sharrin mutane ko na aljanu ya ubangiji waɗanda suke da 'ya'ya Allah ka shirya musu da 'ya'yansu waɗanda suke kan shirya kuma Allah ka ƙara musu shirya dukkanin aurarraki da suke da matsaloli Allah ka ainihin warware waɗannan matsalolin ka sanya alkhairi da albarka a cikin gidaje mata da suke neman mazaje Allah ka ba su mazaje na gari akwai iyaye da suna da yaya yan mata suna neman Allah ya aurar da su Allah ka aurar da su Allah ka ba su mazaje na gari haka nan waɗansu mazaje ma da ke neman aure Allah ka ba su mata na gari Allah ka yalwata mana Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم